الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام أتمان الأكملان على نبينا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna gode Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa ma wannan rana ta Juma'a sha biyu ga watan Zulqa'ada shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu daga hijiran sirna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda zirge da biyu ga watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya don ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na ashmawi wato sharhinsa fiqhul maliki a wannan masallaci mai albarka na juma'a da ke anguwar madaki da ke cikin garin gombe idan ba manta ba satin da ya gabata mun ji amsoshin da imamu bukhari ya ba wani wanda yake yana bukatan ilimin hadisi da karshe da yace to lalle fiqhu zai yi kuma ya ta'ammuki a cikin fiqhu karatun mu ne yana magana kan takalidi me yake nufi da takalidi shine kwaikwayon mazhaba kace kai kana koyi da mazhabar malikiya ka zama muqallidi wanda yake koyi da Imam Malik. In an ce takalidi a lugar larabci shine wadu shay'in fil unqi ma yahadatu bi. A sanya abu a wuya kuma ya kewaye wuyan shine a lugar larabci. Saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala fada wal hadaya wal qalaida a suratul maida. A Imam Zujaj ko Zujaj yake saboda a zamanin jahiliya suna kalladawa raƙuma ainihin wani abu na bishiya a wanda ya kasance suna kiyaye wannan dabbobi daga makiya Allah mushrikai suna aikata haka sai da musulunci ya zo sai ainihin nuskan abun da wannan suke na takalidin wato dai ya yi nuska abun da su suke na shirka amma ya tabbatar da akwai alama da ake sa duk dabban da za a yi wato hadaya da ita a wurin aikin haji. sannan a iskilahi wurin malaman usul don an ce takalidi yana da tarifai da yawa daga ciki shine qubula qawli qa'il wala yadri min ayna yaqulu ma yaqul karbi maganan malami irin su Imam Malik abin da ya faɗa ba tare da ka san ina ya samu maganar ba baka bukata tunda ka yi da shi imam ne to ka san yana daukowa ne daga cikin maganganun magabata daga maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda karbi maganan ko da baka san ina ya samu maganar ba to ka za mu kallabi kenan mai koyi da wannan imanin ko tarifi na biyu qubulu qawlu qailin bila hujja ka bi karbi maganan wanda ya faɗi magana ko da babu hujja baka samu hujja da yasa ya faɗi wannan maganan ba imamul jauni Allah kara masa yadda ya tarihi wato ya itiraji ya ce shi wannan tarihin yana da magana a kai domin ya sanya wanda yake bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan cewa shi ma takalidi yake yi domin bai san ina manzo Allah ya samu magana ba malamai suka ce a akwai gyara kan maganan Imam al-Jauni cewa akwai abun dubawa a ciki dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya lamu qad an annahu balighu lillah don shi manzo Allah kowa ya sani yana isar da takun Allah ne وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم baya magana da sirri duk abin da ya faɗa wahayi ne Allah ya masa kaga shi ka san inda ya karɓi samo maganarsa daga ka ji maganar manzo Allah ka san daga Allah ne saboda haka sai suka ce to ai itiradi da Imam Joni ba ta da matsaya a nan sannan tarihi na farko kina abin da ya faɗa kai na biyu yace ai tarihi ne gairu tam tarihi ne da bai cika ba waktara an yakuna tarihi tagalib shi sai ya kabo yace tarihin tagalib abin da za a ce wattiba'u ma lam yakun bi ittiba'i hujja shine bin wanda duk bin sa hujja ba ta zo cewa a bi shi ba ka bi wannan walam yasalib ila ilmin a ko mutum bai jingina da wani ilimi da yasa ya kwaikwayon wannan ɗaya daga cikin shugabannin ba ta ta hadal haddil af'al wal aqwal akan maganganu ko ayyuka sai dai maganganu masu yawa imamul maraki yana cewa abun lakin mai takalidi huwa iltizamu mazhabin ghairu bila ilmin dalilu allazi ta'assara shine ka bi mazhaban ɗaya daga cikin limamai musamman waɗannan ainihin arba'atu ayyimma wanda suka shahara duk da akwai wasu amma dai sun yi indiraji wanda suka saura waɗannan masabobi guda hudu kabi imam malik ko imam shafi ko imam ahmad bin hanbal ko imam abu hanifa yace kabi wani daga cikin waɗannan mazhaba ila ilmin daliluhu allazi ta'assala ba tare da kai ka san kana da ilimin inda waɗannan abubuwa da yake faɗa suka samo asali ba tunda kai ilimin kawai kika gano wannan ba shikenan sai ka yadda ka masa biyayya yace to abin da dai ake nufi wato ka bi ɗaya daga cikin shugabannin mazhaba ba tare da ka gane cewa inda ya samu sara aslan mustanidan sawa'un amila bil mazhab zalika al ghair am lam ya'mal bihi dare ne wani ya yake da na mazhaba ko bai yake da shi ba kai dai ka bi shi saboda ka yadda yana daukowa ne daga wuri ne ko duk da baka san inda ya dauko ba abin da yake magana ne ko aiki yace to abubuwan da suke tabbatarwa kai koyi da wani daga cikin shugabanni adilla da suke tabbatar da wannan akwai nusus akwai alqur'ani akwai sunna akwai ijma'i duk sun tabbatar cewa ka samu jagora wanda za ka yi koyi da shi kamar irin waɗannan imam su imam malik din alqur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa wa ma arsalna qablaka illa rijalan a wato nuhiya ilayhim fas'alu ala zikiri in kuntum la ta'lamun Allah tabaraka wa ta'ala ce ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ba mu aiko gabaninka ba sai mazaje wanda waɗannan mazajen ana musu wahayi saboda ku tambayi ma'abota sani in kun kasance ba ku sani ba anan sai malamai suka ce wal ma'lum anna ghayral mujtahid laysa ala zikr duk wanda bai kai irin matsayin su Imam Malik ba matsayin ijtihadi duk su mujtahide ne kamar yadda muka wuce a baya mujtahide ne mutlaqai wanda babu kaidi ai ijtihadin su to duk wanda bai kai wannan matsayin na ijtihadi ba bai zama ahlul zikir ba bai zama wanda Allah ya ce a tambaye su ba fa huwa ghairu alimi mutum bai zama malami ba kenan fala yasihu lahu illa su'al ala zikir wanda bai kai wannan matsayin ba ba makawa shi ba abin da zai inganta gare shi sai dai ya tambayi irinsu idan tambaye shi matsala sai ya koma ya ji ne imam malik ya faɗa kai ya tambayi imam malik littafin sa sai ce to ga fata wanda imam malik ya faɗa kai ga abin da masabar maliki ta tafi a kai shikenan amma shi tunda bai kai matsayin mujtahidi ba ba zai ba da fatawa a karan kansa ya ce shi yana ganin kaza ne bai kai ya gani ba sai dai ya ɗauka abin da wa'innan magabata suka gani suka fidda fatawa sai ya tafi a kai wa ilayhim marji'uhu fil akami din lil islam sai da makoman sa addini zuwa gare su ne su zai jingina da su a addini a komai islam ba abinda zai ce shi yana ganin kaza ya fahimta a fahimtar sa bata kai alwara ita ba kamar dai a jami'a inda muka sani idan zaka yi kotu sai ka ce according to according to abinda wane faɗa amma kai baka isa ka faɗi naka ba naka ba abun itibari bane maganan ka bata kai a lura da ita ya zama ra'ayi wanda masu ilimi za su lura da ita ba saboda haka dole ka koma ka ce akwai dinto abin da wani ya faɗa ka kawo kaulinsa a fahum izinin qa'imun lahum wa qama shari wa qawalihim qa'ima maqamu aqwal shari saboda haka su izini ne wanda suna tsaye ne matsayin da yin shari'a yadda ba za ka gane ba za ka yi ɗaukowa daga faɗin Allah ka fahimci abin da magana take nufi ba to sai ka koma gare su su suna ganewa sai ga ya suka fahimci wannan maganar Allah ya suka fahimci maganar Allah ko ya suka fahimci wannan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan maganganun suna tsaye ne magana kamar na shari'a saboda haka ne Allah tabaraka wa ta'ala yake wato wa maqal mu'minuna liyanfar liyanfiru kaffa ولو نفر من كل فرقة منهم طائفة لتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يذرون Allah tabaraka wa ta'ala kan maganar jihadi yace ba zai yiwu ba bai kamata ga mu'minai ba duk surore ta yaki a me zai hana a a samu wasu jama'a daga cikin mumini su zauna me za su yi ya tafaqahu fi din saboda ku koyi fiqh san fahimci addini idan sun fahimci addinin waliyanzur waliyunziru qawmahum idza raja'u ilayhim wanda suka tafi yaki idan sun dawo su ko sanar da su su musu inzari ko za su kiyaye abin da Allah ya ce a kiyaye Imam Zarkashi Allah ya kara masa yadda akan wannan aya sai ce to fa a anan ayan yace fa umira bi qubuli qawli ahli ilmi an yi umarni da karban maganar ma'abota ilimi fi ma kana min amri dinihim abun da ya kasance na lamarin addinin su walaula annahu yajibu ar-ruju' ilayhim lama kana lin-nazara mana ba dan Allah ya ce a yanzuru qawmun idza raja'u ilayhim ba dan mutane za su dawo gare su tambaye su ba ai ba su da bukatan inzari wani gargadi da za su mutu amma tunda za a jingina gare su wanda suka tafi yaki tunda ko kun zauna wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ku je yaki ba to ku gaya mana abubuwan da kuka samu na addini to tunda za a dawo gare su to sai zama inzarin da za su yi yana da masauki idan kuma mutum bai zauna ya karɓa ba in ya bada fatawa ya ga an samu matsala sai ba da misali kadiyar lazi shujja wani ne ya yi rauni an masa ya ji rauni sosai miki a wurin yaƙi sai janaba ta same shi sai ya tambayi wanda suke tare da shi famaruhu an yaktasila sai suka ce yayi wanka kuma yanayin da yake cikin yayin wanka za a samu matsala kenan suka ce fa dole kai wanka tunda janaba ta kama ka lesna najidu laka ruksa ba mu da wani sauki da zamu samu maka ba mu san wani sauki ba kai kai wanka fakta salama mata yana wanka kawai sai ya mutu saboda jikinsa ba zai karbi ruwa wannan lokaci ba da yawan sai ya mutu sai aka zo a ga sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace qataluhu qataluhumullah ai sun kashe shi kuma Allah ya kashe su kaga ba su karba ba suka bada fatawa kamar likita ne baka zama likita ba ka ce zaka fiye da mutum kaga za a kashe shi ba fannin ka bane to haka addini yake idan ka fada wani abin ka bada fatawa sai ya dawo halaka wani sai ka je ba cikin halaka addininsa ko ka halakar da dukiya kamar yadda ya maka fada sarin da ya wuce akan gado ka bada fatawa da ba haka ba ka raba gado akan ba haka ba sai ka halakar da wasu dukiyoyi ko ka halaka wani akan addini ka dora shi akan abin da in yayi shi ma zunubi zai samu ka nuna masa lada ne saboda baka zama ahali na wannan ba yace dalilin da yasa haka ya faru saboda wanda ba kai wanda ba kai ayi takalidi da su ba sai ayi koyi da su a tambaye su ba da fatawa abi ba su ya tambaya kuma suka dora shi akan wannan ya halaka to saboda haka yace ba makawa al'umma su duba malamai wanda suka zama malamai wanda za su yi na gare su ne su irin imam malik din su ne suka tsakanin su da zamanin manzo Allah ba ni ka waɗannan hadisai duka sun karanta su malamansa da ya karatu a wurinsu malami malami ɗaya ba ɗaya malami ɗari tara kuma kowane malami ba wai karatu so ɗaya ba aka yi karatu sosai a wurinsu aka duk karanta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Imam Shafi'i da kansa yake cewa ya dauki Imam Malik babban malami shi zai kafa hujja tsakaninsa da Allah ta tashi kiyama bai da malamin da yake Imam Malik to saboda haka a a ciki daga cikin abin da Allah ya faɗa kan komawa zuwa ga wa'annan malamai shine faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bihi walau radduhu ila ar-rasul wa ila al-uli al-amri minhum la'alimahu alladhina yastanbidunahu minhum ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا Allah tabaraka wa ta'ala yace a idan lamari wani labari ya zo musu na zaman lafiya ko na tsoro sai su ringa yaɗa wannan lamari amma da da suka ji magana wannan kadiyar wannan lamarin da sun mai da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka zo suka ce ya rasulullah ga abin da muka ji me fatawa akai wa ila ulul amri minhum ko kuma zuwa ga masana in ba zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da muka ji ga abin da ya fito me hukuncin sa to da wanda suke istinbari suke iya fidda hukunci da sun san wannan abu sun san irin magana da za su yi akai ba don falalan Allah da rahamarsa a kanku ba, da da yawa kurin gabi shedan sai ‘yan kaɗan ne ba za su bi shedan ba, za mu sarma kandi a kan wannan aya, ya karɓo naƙali daga da hak, ya ce ai da sun mai da lamarinsu na lamarin halal da haram wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da gaskatawa da kuma karɓa daga wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko wurin masana ana nufin hamalatul fiqh wal hikima wanda suke dauke da fiqh da hikima da sun ringa fito musu da hukunci akan wannan lamari ya tafassa ya tafahasuna an al-ilm za su yi bincike akan ilimi a su da wannan matsalar kamar yanzu ne wani abu sabo ya fito kai sai ka kutsa a ciki a ka da su zuwa ga Allah da manzo Allah zuwa ga kuma ulul amri wato hamalatul fiqh masana a game za su faɗa a kai sannan ka kuda a kai kamar da yadda mai alar ya faɗa wala illahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukuman lahi fi bai halatta ba ka aikata wani aiki fi'lan da na kira ko wani irin aiki ne har sai ka san me hukuncin Allah a kai me Allah ya faɗa kan wannan matsala ba ka za ka kuda ba baka sani ba halal ne ko haram kawai ka kuda sai ka san me hukuncin Allah a ciki yace to ba don falalan Allah da ramar Allah da alqur'ani da Allah ya ba mutane ba ga mutane da yawa sun bi shedan amma Allah tabaraka taala ya cika zukatan bayan Allah da tsoron Allah yace to wannan aya ta nuna dalilin istinbadi malamai su fidda hukunci akan duk wata mas'ala da ta faru sabuwar mas'ala malamai su fidda hukunci akai ah yace wali annahu la khilafa anna talab al-ilmi min al-furud al-kifaya yace babu sabani a zurfafa cikin ilmi fardu kifaya ne akai matsayin da za a ringa istinbadin waɗannan matsaloli fardu kifaya ne ba ce dole kowa ya kai matsayin da zai yi fidda hukunci ba a in ka samu fardu ailinka yadda za ka yi sallah yadda za ka yi ibada shikenan amma ka gano wannan ka kai wannan fardu kifaya ne allati kama biha ba'd wanda idza kama biha ba'd ta kada anil baqin idan wasu suka tsaya suka ba da rayuwar su za su kai wannan matsayi na ilmi shikenan ya fadi akan wasu to wadannan kuma sai tsaya da gaske su yi yace walau mun yana taqlid da an hana mu taqlidi an hana mu kwaikwayon wadancan malamai wanda suka kai wannan matsayi to ai da shikenan kuma da ilmi neman kowa ya kai matsayin da zai fitar da hukunci da na fardu aini tunda an ce karkaji wanda suka kai kai ko ba kai ba to dole kai ma ka kai ka gane yadda zaka fidda hukunci a cikin aya da hadisi ka gane yadda duk matsalar da zo zaka tsora ka cikin Qur'ani da hadisi gane me matsalar take magana a kai ya zama wajibi a kanka tunda wanda suka kai an ce karka bi su ka bi abin da suka faɗa ka gane hukuncin da suka faɗa ka bi an ce karka yi takalidi to dole kai kuma kai wannan matsayi yace to saboda haka za mu ga ijma'in sahabbai duk sun tafi akan cewa suna takalidi ga wanda suke bayan su wanda suke bayan suna kwaikwayon su haka suka kasance suna ainihin bibiyan fatawa na magabata saboda sun sani kowa duk wanda bai kai matsayin ijtihadi ba ko a cikin sabbai ne idan an tambaye shi sai ya karkata zuwa ga wanda suka kai wannan matsayi a nemi fatawa a wurin su kuma a duk abin da suka faɗa yace wannan ayoyi kenan da suka yi nuni akan cewa lallai ne mutum ya zama zai tambayi malamai a duk abin da bai fahimta ba zai koma zuwa ga irin su Imam Malik din ya ga me suka faɗa ko ya tambaya me suka faɗa akan matsala kaza sai doro akan abin da suka faɗa abu na biyu sunna me hadisi sunna ta faɗa akan kwaikwayo ko tambayan masana ai koyi kuma da abin da suka bada fatawa daga cikin kirarun Nabi sallallahu alaihi wasallam liman qallada ala lil tabbatarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga wanda ya ya koyi da mabota ilimi a wurin fatawa kamar yadda hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yace Zaid ibn Khalid Allah ya ƙara musu yadda duka suka ce sun kasance wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qama rajulan rajulun sai wani mutum ya tashi fa qala sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam unshiduka billah unshiduka Allah illa qadaita bainana bi kitabillahi ina hada ka da Allah ya rasulullah kai hukunci tsakaninmu sai kai hukunci tsakaninmu da littafin Allah fa qama khasmuhu sai wanda yake husuma da shi abu wanda yake karan sai ya tashi wa kana afqahu min ya fi shi fahimtar addini da ya tashi sai ya ce agdi bainana bi kitabillahi ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam kai hukunci tsakanin mu da littafin Allah amma kafin kai hukunci wa'azilli amin izinin faɗi abin da ya faru sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kul ka fada kana sai yace inna ibni kana asifan ala hada fa zana bi imra'atihi faftadaitu minhu bi miyati shatin wa khadimin thumma sa'altu rajulan min rajulan min ahli al-ilm fa akhbaruni ala anna ala ibni miya jalda wa tagrib wa tagrib al-am wa ala imra'atihi ar-rajul sai wannan ya ce abin bakin ciki dana ne ya aikata abin bakin ciki ga wannan ya yi zina da matarsa shine kadiyan da muka zo hukunci dana ya yi zina da matarsa amma da ya yi zinan sai na ba da fansa na ba da akuya ɗari na ba shi akuya ɗari da kuma bawa adimi da zai musu hidima ladan zinan da ɗana ya da matarsa. Bayan na ya kashe na jini tambayi masanin ilimi, sai ce a ba ka za a yi ba. Ɗanka bulala ɗari ne a kansa. Shi ko matarsa rajamu za a je ta ne, saboda matar aure ce ta yi zina, ɗanka kuma bai yi aure ba. sai yace to wannan shine abin da ya faru muke bukata mana hukunci da littafin Allah fa kana nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallazi nafsi bi yadihi la aqdiyanna bainakuma bi kitabillahi jalla zikruhu yace na rantse da wanda raina yake wurin sa wallahi zan muku hukunci zan yi hukunci tsakaninku zan muku hukunci da littafin Allah wanda ambatonsa ya girmama tabaraka wata'ala yace amiyatu shakin wal khadim raddun akuya ɗari da ka bayar da khadimi a dawo maka da shi dawo da shi za a yi wala ibnika miyata jalda tagrib la'am ɗanka za a masa bulala ɗari za a tsare shi shekara guda a kulle shi na shekara bayan bulala ɗari wadda ya unais ala imrati hada fa in tarafat farjumha sai kuma unais ka san maka ka je ka tawo matar wannan ka tambaye ta idan ta tabbatar ta yi itirafi tunda ba a samu cikan shaidu yadda ake bukata ba idan ta yi itirafi ta tabbatar ta yi zina da da yaron ita kuma a jefe ta fa tarafat farjamaha yake na aka je aka same ta sai ta yi ta tabbatar ta yi zina sai aka jefe ta kaga anan dalilin kawo wannan kissa wannan bawan Allah bayan ya bada akwai dari ya je kan bai ma abota ilimi manzo Allah sai ya tabbatar da fatawan da masanin nan ya bashi haka ne fatawar take addinin Allah saboda haka dole mutum ya zama zai koma zuwa ga waɗannan imamai din waɗannan jagorori duk abin da ya faru addini sai koma ya ji me suka faɗa ba wai ka zama cikin wanda suke cewa hum rijalun wa nami rijalun ba ai su ma malik mazaje ne mu ma mazaje ne a'a sai kanka ka san ko a wani ma in kace masa kai namiji ne shi namiji zaka da ku in ka ga soja haka billintana kuma imam malik wanda ya shekara arba'in da alwalan isha yake asuba sai kuma na magariba ma da ƙyar kake samu ta yi isha shekara arba'in ana alwalan isha ana asuba da ita kuma ka ce shi namiji ne kai ma namiji dai wuce duk abin da ya faɗa to saboda haka bayan wannan yace sannan kuma sai na Umar yayi takalidi wato yayi koyi da sayyidina Abubakar Allah ya kara masa yadda kamar yadda Asim Shuba ya ruwaito daga Asim a wasu halaye sannan Sha'abi yake cewa sayyidina Abubakar fata wanda ya bayar a matsalan gado kan kalala kalala shine wanda ya mutu ba uba ba da sai na Umar sai na Abubakar sai ya bada fatawa akai sai ce idan ya dace to fa min Allah idan ya yi kuskure akan fata wanda ya bayar fa minni wa min shaytan da gare shi ne daga shaytan ne ah sai sai na umar yace a wallahi wa innani la astahi min Allah an arudda shay'an qalahu Abu Abubakar yace ina kunyan Allah in yi mai da abu da sai na Abubakar ya fada sai na Abubakar ya fata ni kuma in ce ba haka bane ina kunyan Allah haka ya faru da ni saboda haka shi ma ya tafi akan fata wanda sai na Abubakar ya bayar wato ya zama ya yi takalidi kenan ya kokoye shi yace ya inganta a daga cikin sahabbai akwai mutum shida da sauran sahabbai suke komawa gare su akan fatawa suke kwaikwayon su yaftunan na suna ba da fatawa wa mutane akwai sayyidina abdullahi ibn mas'ud akwai sayyidina umar bin khattab akwai sayyidina ali ibn abi talib karramallahu wajhahu akwai Zaid ibn Sabit na biyar Ubay ibn Ka'ab na shida Abu Musa al-Ash'ari waɗannan sahabbai mutum shida suna komawa sauran sahabbai zuwa ga fatawansu suna kwaikwayon su wa kana talata minhum yad'una qawluhum li qawli salati a cikin su uku in aka zo maganar su ga maganar uku ga maganar uku to akan bar ukun karshe a dauki uku ukun a dauki uku wato uku daga cikin su sun fi karfin ilimi da matsayin istiyari akan mutum uku daga cikin su saboda haka dole kenan al'umma zama akwai wa'inda suke komawa gare su wurin ɗaukan fatawowi na addini ba kawai abu zai fito kowa in lamarin addini ne yana da abin da zai ce ana kawo matsala kowa yana da ta cewa a cikin dai na addini ne kowa ya ce ni ina gani kaza kai waye kake gani ba kai ka gani ba saboda haka koma ga me magabata suka gani sai a bi wannan yace an karbo hikaya na ijma'i a imam ibn qudama al-maqdisi yake cewa wa amma taqlid bil furu' fa huwa jaiz ijma'an taqlid ya furu'a matsaloli na furu'a na fiqh wannan jaiz ne ijma'in malamai za ku koyi duk wannan matsaloli na ibada na furu'a to za a koma ga waɗannan malamai a ji menene suka faɗa sai a yi tagalidi a gurgure su a kai saboda su suke fahimtar ainihin abin da Allah yake faɗa suke fahimtar abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa imam ibnu abdul barri yace lam yaklifu ulama anna ammata alaiha taqlid ulama'iha wa annahum muraduna bi qawlihi fas'alu ala dhikri in kuntum la ta'lamun ibn abdul bar yace malamai gaba daya ba su yi sabani ba cewa amma mutane duk wanda bai kai matsayin mujtahidi ba to amma mutane mun faɗi tiyari kala uku akwai mujtahidul mudlaq irin su imam malik akwai mujtahidul muqayyad masa kenan irin su ibnu qasim a malikiya da sa'o'insa akwai kuma mujtahidul futiya mujtahidi na fatawa irin su a ibn abdul bari din irin su khatibul bagadadi ce ba za ka zama mujtahidul fatawa ba wanda za ka iya bada fatawa sai ka haddace hadisi dubu ɗari hudu imam ali imam ahmad bin hanbal ya ce to nan ma fa in an rasa mai bada fatawa ne za ka bada fatawa ka haddace hadisi dubu ɗari hudu ba haddace hadisi masanin hadisin ba ka san hadisi an karɓo shi daga wane daga wane daga wane an wane sanadin ka haddace sannan ka san wanin nan an wani da aka wada wanin nan ka san tarihinsa ka san waye ka san tabbas ya da wannan yayi karatu a wurinsa har ya karbi hadisi shi ma wannan ka san shi kowa sai ka san rijalul hadis din ka musu irin wannan haddan haddan hadisi dubu ɗari hudu sannan ka za mu shi fatawa nan ne za ka iya bada fatawa akan matsala wanda malamai ba su bada fatawa kai ba kai a karan kanka ce kana ganin ka gane lura da waɗannan abubuwa da ka sani to kaga suna da wahala samun su to saboda haka ba makawa yace amma mutane duk wanda bai kai wannan matsayi ba ya koma zuwa ga malamai saboda Allah ya ce fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamun ku koma zuwa ga ma'abota sani wanda suka kai matsayin ijtihadi in kuka kace ba ku sani ba yace malamai sun yi ijma'i an yi ijma'i cewa ala anna al'ama la budda lahu min taqlidin taqlid ghairihi fil jumla ai an yi ijma'i cewa makaho wanda baya gani ba makawa sai yayi taqlidin wani saurin al-qibla sai ya tambayi wani ina ne gabar ya nuna masa ya kwaikwayi wani kenan a wurin al-qibla to amma ba kana kaman makaho ne addini kai makaho ne sai ka tambayi masu gani suke ganin hadisi su fahimci me a ciki su ga aya su fahimci me a ciki sannan su wayannan su imam malik din kenan su ne masu gani to sai ka tambaya me suka faɗa yan gaya maka shikenan sai kai koyi kana matsayin makaho ne a wurin alƙibla sai to ai sun faɗi kaza akan matsala kaza shikenan sai ka bi kuma kar wani ya kawo ma shubuwa ya ce ma ana ce ma annabi ya ce kana cewa maliku ya ce ai maganan malik ba wajen maganan manzo Allah bane sallallahu alaihi wasallam maganan manzo Allah ne zai fahimta sai ya ce ma ga abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada ga kuma abinda muka samu wanda suka samu sahabbai suke aikata wa kan maganan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ba maganan annabi daban a ce ka bar maganan annabi ka maganan imam malik ba a'a ai imam malik din da kansa yake cewa kullum yu'khadhu min kalami wa yurad illa sahib hadha al-khabar kowane mutum a duniya ya faɗi magana za a yi karɓa idan ta dace da abin da yake Qur'ani da hadisi in ta saba za a yi mayar maka wanda ba a da maganarsa shine ma abocin wannan kabari ya yi nuni da raudan man kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda haka kar mutum ya zama yana kwashe kwashe baya bin maza ba a duk inda ya ga yayi ya zama dan yayi kawai yayi yake yi a wannan ai sun dan fi zamani bari mu koma ta can a ba haka addini yake ba sai Usman bin Kodiyo ya fara a cikin ya Usman Usman bin yace idan ka je gari kaga ya ana da abu ne to ka bincike na ne tsohon masallaci ainihin masallacin farko a unguwa ka koma ka cigaba da sallah a wurin su ne suke kan gaskiya amma in ka ce yayi kyalkyali za ka bi da yayi to shikenan za ka zama za a yi ta yawo da hankalinka za ka zama ka kama wato kumfa ne ba abin da ka rike saboda haka Allah ya riko da hannuwanmu Allah ya karba mu dukkan ibadunmu ya gafarta mana ya ba mu lafiya da zaman lafiya dauke al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan wani kunci alfarmin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam اللهم ارفع من الجادة والجوع والغشيان والبلاء ما لا يشبرك الله يا رب الذات يا بالصفات فكلنا في سائر العلاشي ثبت قلوبنا على الايمان وسلنا الانسان وانصرنا ناصر الدين عبد يكون عبد الدين وقلنا ذرية مباركة تكون لله بلا مشاركة وجاز أن كل من أسنى إلى ربي أسنى المصطفى الشفيع المشرك والقدر يا ليس الله ربنا سلم أهل يقلمهما سبحان ربك رب العالمين وسلم على المرسلين الحمد لله رب العالمين